الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى درس نبي أتكل لتاه زاد الزوجين في أحاديث السيد الثقلين صلى الله عليه وسلم حديث نبقي مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة manzala sallallahu alaihi wasallam yake bada labari anan cewa ad-dunya mata ita duniya gidan jin daɗi ne takaitacce yani mata za a dan more a dan yi abubuwa amma ka sani cewa duniya ka cokam jin daɗinta baya tabbata wa khairu mata'id dunya yace mafi alherin wa khairu mafi alherin mata'id duniya jin daɗin duniya almar'atu saliha ita ce mace ta gari nagartacciya mai bin Allah da manzon shi mai tsayawa dokokin Allah subhanahu wata'ala da dokokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce mafi alheri a cikin mata sannan kuma duk mutumin da bai dace da samun irin wannan mata ba to lalle tabbas a jin daɗin duniya dai sai dai ya ji labarin shi a wani waje amma ba a kan shi ba haka ita ma matar mafi alherin jin daɗinta shine ta samu miji na gari ta samu mijin da ya san ya kamata ya san abin da yake yi yake kula da addini gwargwadon hali yana kowane bangare sai an kiyaye wannan saboda kula da wannan iya da mahimmanci sosai da yadda za ka kai ka kawo kana ta karance karance bakka nan bakka can ka tafi jami'a wace ce kayi wane ne wallahi idan ka kare ka zo ka samu ta jahila ka aura duk wannan abin da kai ya zama wahalan banza kwarai da gaske ka rubuta ka aji ya zama wahalan banza kuma da yawa haka tana faruwa daga mutum watakila za a ga wani iya da kokari sosai ta bangaren addini ta bangaren waye amma idan ya haɗu da wata kalar jahilan mace to wannan jahilcin sai ya tasiri akan shi kamar da shi ma ita ma macen duk kokarinta da yunkurinta da abubuwan da aka yi na karance-karance da wane ne da kokarin dai a zama mutum ne kirki in ta haɗu da namiji ɗan kama iska ita ma kaga tahiyar ta kina da aka wajibi ne a kiyaye malam muhtar dirim yake cewa abubuwa guda uku in suka haɗu da uku ba wanda isa ya raba su sun haɗu kenan tahiya kuma za su yi ya ce rishin lahiya idan ta haɗu dawa da tsoho abokin tahiyyarta ce ba wanda isa ya raba su ko ka taɓa ga tsohon da lahiyar shi lau dayi ba haidan bai tsoho ba sannan na biyu talauci in yi haɗu da rago akwai wanda isa ya raba su ha haka suke tare sai sun dangana sana abu na uku shine mahallu shahid mace in ta haɗu da sakaren namiji mace in ta haɗu da mai sakaren namiji saboda a ɗabi'a mace dama halitta ce mai rauni ya gane wa zai ƙawwa mata da Allah ce arrijalu qawwamuna ala ala nisa'i namiji go to sai zaman to gwandama macen da shi sakaren namiji kenan to wannan su ma sun haɗu shiriri ta ba abin da ba a yi ba da haka a duniya mata duniya gidan jin daɗi ne kankane wa khairu mata duniya mafi alherin jin daɗin duniya shine mutum ya dace da mace ta gari mata su hasa duba su hasa kwaɗai maza su hasa duba kala ko na makamancin wannan kowa ya tsaya ya tukufa akan nagarta kamar da aka bayani jiya shi kaɗai ne abinda zai hudda kitse daga wuta alhadisu samin hadisi na takwas an abi huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzalla yake ta tunkahu almar'atu ala yake ta la tunkahu almar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha la tunkahu almar'a ba a aurar da mace ala ammatiha ai sa ta zama kishiya ga ammata ammata ita ce yar uwar babanta yanayin babanki kuma da kiya zai wahala haidai ku kanwa ku yab babanki ko kanwa babanki mace baya halatta ku zo ya zamanto an haɗa ku a ƙarƙashin igiya aure guda ɗaya wannan haramun ne shi ne ma'anan latun ka hulmar a tu'ala ammatiha kenan ba za a haɗa ta ba da 'yar uwar mahaifin kenan ya ko kanwa ta mahaifinta yarinyar nan ba za a haɗa ta ba da ya ko kanwa ta mahaifinta su zamanto suna suna suna ƙarƙashin igiya aure guda ɗaya wala ala khalatiha haka kuma ba a haɗa ta ba a haɗa mace da yar iya ko kanwa ta mahaifiyarta a ce su kishi ko kuma a ce su yi zaman aure tare wannan baya halatta haramun ne saboda alkhalatu manzala yake tabi manzilati mal bi manzilati al-um saboda yan mahaifiyarka da kanwan mahaifiyarka komin karantanta to a matsayin uwa take a gare ka uwa ce masak haka shi ma wan babanka afwan kanwan babanka da da da da da yashi mazansu da matan su a matsayin uwayen da su kenan baya halatta a zo a hada wannan a bangaren da ya shafi aure wani daga cikin abin da ya kamata a kiyaye alhadisu at-tasi'u hadisi na tara an aisha radiyallahu anha qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha Allah kare yarda gare take cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min al-wilada yahrumu yana haramtuwa minar rada'a abinda yake na shayarwa shayarwa yana haramta aure tsakanin yaro da yarinya duk wanda kuka sha nono ɗaya da shi to haramun ne ku aure juna kun gane ma yahrumu minal wilada irin haramcin da ake samu wajen aihuwa me ake nihi misali ga ka wannan kanwaka ce wannan yakka ce kaga ba za ka auri kanwaka ba za ka auri yakka ba ko to haka wani wanda aka ɗauko daga wani daga onata misali aka zo mahaifiyar ku ta shayar da shi to irin wannan haramcin da ke tsakaninka da kai da kanninka da yayinka ku auri juna wannan haramcin ya shiga saboda wancan mahaifiyar ku ta shayar da shi kun gane yahrumu yana haramtawa minar rada'ati shayarwa shayarwa yana haramtawa ma ya harumu minar wilada abinda aihuwa yake haramtawa kenan yanzu wannan wadda ta shayar da shi ta zama uwar shi diyanta sun zamanto kannin shi da yayin shi da haka haramun ne ya aure su haramun ne su aure shi to wannan matsala tana daga cikin matsalolin da ana ana fama da su sosai lasiyama a da kahin fahimtar addini sosai aka je wajen biki ko kuma ana makwabtaka kuna makamancin wannan dan wata ta shayar dan wani ana gaba wani abu ne mai wannan la sai ma ta shiga wani shugul ko ta shiga wani aiki ko ta yi wane ne yaro yana kuka wata sai ta dauke shi kawai ta shayar da shi to amma shayarwa nawa yake haramtawa khilafun bainal ulama dan yayi tsotsa daya tsotsa biyu wannan ba zai haramta ba kamar da hadisin Aisha ya bayyana to ƙarshe da in ka haɗa maganganu abinda ake nihi da shayarwan da ƙarshen magana shayarwan da zai haramta aure yani haramce shiga shine shayarwan da ya tsirar da tsoka a jikin wanda aka shayar da shi yani kawai ta ɗan ɗauki lokaci tana shayar da shi ba don katarin sha ɗaya ko biyu haka ba zai da casu ma'aida su tasiri kenan haka a nisanci wannan shine aula sai kuma waɗanda dama misali dama babu aure tsakaninsu ta wannan kuma aiba wani abu ne ba yanzu ana magana wani mutum wanda yake a waje wanda za ku zai iya aure a gidan to haramun da irin wannan shayarwa ya rika bayuwa tsakanin tsakanin al'umma saboda kar a je a haramta irin waɗannan abubuwa wani wata rana a wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani yana aure da wacce waccan nan kuma sun sha nono ɗaya ita aka tabbatar aka tabbatar manzon Allah ce kawai aure ya kare eh aure ya kare afa Allahu amma amma kuma man ada wa yantaqimu Allahu minhu da haka abin da ya shahi shayarwa yana ya misali wanda dama muharraman juna ne wannan babu wani damuwa ana nihin wani wanda yake daga waje to kuma bayani akan wannan iya da iya da fadi sosai dai kawai ayi tajannubin abin a nisance shi ne aula الحديث العاشر حديث نقوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام من ظل يتي باب أورم مسنيا أتك مسلم مسمي أورم مسنيا misali a gidanku akwai akwai mace wadda za a iya aure kai ma a gidanku akwai sai ka ce to shi kenan kai ba ni ta gidanku ni in baka ta gidanmu ba ya an ba kowa sadaki ba wanda shi ne shirar auren masanya kai ka bani ni in baka sai mu isqadin sadaki amma kana zuwa ka aura ka bada sadaki kai waye da sauransu ina yin zuwa in aura in bada sadaki da sauransu amma zuwa irin wannan masanya wanda kuma a da suna yi sai ka ce to kai shikenan tunda akwai kaza akwai kaza shikenan an joji kawai an sarai da sadaki wannan baya baya baya halatta a cikin musulunci حديث نقوم شاء الحديث الحادي عشر عن صبرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما yace da idan shi ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsaye bainar rukuni wal bab tsakanin ar-rukun wanda yake jikin Ka'aba da kofar Ka'aba wa huwa yaqulu manzon Allah yana fada yana karawa cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad lalle ni haqiqa kuntu na kasance a da azintu lakum na ba ku izini filistimta'i minan nisa'i akan yin auren mutu'a akan yin auren mutu'a shine aure da ake irin auren kwantara wanda yan shiya suke a yau to kiya kaza kaza kaza shikenan to a daura a daura muku aure na suwasan duzar misali daga suwasan duzar ta shi ke da wannan auren ya buɗe an gane shi ko kuma ka zo ba kansu garin nan kana so kuma ka wannan saboda gwamnati sai ka aure in kai aure sai ka ce to auren wata biyu da rabi ne za zo a yi yarjejina a komi da komi a ɗan wa'armi to wannan auren manzalla yake cewa da na halatta ku yi shi na ba ku izini akan ku yi shi amma ku sani kaga a gindin ka'aba ne wa inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyama Allah ya haramta haka har zuwa tashin kiyama kaga wannan jan hankali ne akan masu yin auren mutu'a ‘yan shi har yau suna yi kuma iya ɗaya daga cikin hanyoyin da suke jazabin intibahin matasa a gane saboda a ce maka irin wannan auren akwai shi kuma ga shi da suna addini duk mutumin da babu Allah a rashi mi zai zuwa zai riƙa yi ta yi ga koda bai rada shi an bari amma wannan ɓangaren shi ya rada shi kuma da Allah ma ya bi su a cikin wannan ƙin to manzan Allah ya haramta shi har zuwa tashin ƙiyama saboda wata larura ta halatta haka a wancan lokacin kuma daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan haramcin abun ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama an haramta an haramta auren mutu'a haramun ne auren mutu'a haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi wa inna Allah lalle Allah kad harrama haqiqa ya haramta zalika wannan kalan auren ila yawmil qiyamati har zuwa tashin qiyama don haka ku saurara da kyau ku ji faman kana inda duk wanda ya kasance a wajen shi a yanzu min hunna iya da irin wannan matan da ya ma irin wannan auren shai'un wani abu tare da irin wannan kalan matan falyu khallil sabilaha to ka saki hanyarta yani kamar ta ta an kare kawai daga yanzu da manzon yake magana kawai haramci ya shiga babu zancen sauran kwana kaza kwantara ta kare ko na makamancin wani ababu wannan sannan abin da kuka ba su lokacin da aka zo ɗaura wannan aure mazala ce wala ta huzu mimma ataytumuhunna shay'a sannan kar ku amsa daga abin da kuka ba su waɗannan matan da aka yi wannan kalan auren da su shay'an komi kuka amsa komi a wajen su ƴan shi a ɓannar da suke a wannan gaba tana da yawa akwai wani reportage da BBC ta yi a Iraki matan da kansu ke ku saboda sai a yi ta auren mutu'a da ke namiji kamar hamsin sai aure mace kuna makamanci wannan wannan ya aure ta suwasan duzar wannan ya aure ta karan twitter wannan ya aure ta sati guda wannan ya aure ta wata guda ita ƙarshe yanzu kuma mafi yawa da suka ɗan kwana biyu da aka gudu sun ƙare rayuwa a cikin hayaniya fituni an yi stikirarin ba wani nutsuwa ba komi kuma babu haƙƙin da suke da akan kowa kuma sau da yawa an aihuwa yara wanda ba a san ba wa zai kula da su da haka haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ila yawon kiyama alhadisu sani ashar hadisi na goma sha biyu malice an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa idza du'iya ahadukum idan aka gayyaci ɗayanku ku ila walimati ursin zuwa ga walima tami ta aure ta angwanci aka gayyace ka aka ce kai aran an gayyace ka yau bayan sallar isha'i a waje kaza walima fal yujib to dole ne ka amsa dole ne ka amsa ko kana azumi misali inda rana ne ƙwarai kwa ko ka ƙoshi dole ka tai zuwan ne dole amma cin abincin ba dole ba ne dole ka tai amma ba dole ba ka ci abinci to duk wanda aka ma irin wannan gayyatar dole amsa kuma yana daga cikin haƙƙin mutum musulmi akan dan uwan shi musulmi in ya gayyace ka kai me ka amsa amma da sharadi ya zama to wurin babu sabon Allah in ka je misali zaka iske yan mandiri a wajen kaga ba zaka tai ba idan ka je misali zaka iske an kawo amfuli an sa an sa kidi an sa music an sa waya kaga kana yakin zuwa idan akwai wani munkar wani aikin kyama a wajen kamar da Muhammad bin Salih Usaimin yake bayan haka a cikin sharhin da ya a cikin Riyadus Salihin karkashin wannan hadisin yace in dai akwai wani abin kyama to dan ka ki zuwa ba aka maka da lahi ba ko kuma zuwa ne za a zama a ta zage zage da hirar mutane in dai akwai wani mani wanda addini ya yarda ya zama ta a matsayin mani kenan wannan babu dan baka je babu lahi muje ko mu tsaya الحديث الثالث عشر حديث نقوم شاءك عن عائشة رضي الله عنها قالت تزو... تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم آه فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت عائشة رضي الله عنها تكي تشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم تزوجني يا أوليني da ya aure ni fa'atatni ummi fa'adhalatni dara sai mahaifiyata ta zo da ni ta shigar da ni gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kawo ta eh taron motuna da motoci mahaifiyar ta kai ta a cikin nutsuwa saboda su a lokacin uwa ma sai ɗauki ɗaya shekai yi ta ɗauke ta ko a moto ko ɗauke ta a mota ko a saman abin hawa ya kai ta ko a ƙafa ba irin da zuwa ta to ku ana jiran ku har yanzu ku zo ba ci a ko ta mota kaza ba a samu ba ana jiran waye ana jiran waye ko kuma shi ya zo ɗauki matashi ƙwarai kwa inda ba tsoron magana fa fa'adhalatni dara fa'iza niswatu min al'ansari da wannan kuma akwai wata al'ada da ake anan wanda kaga ta dace da wannan hadisi an aka kai amarya za a iske ‘yan uwan ango wasu tsahi ɗaya ko biyu haka su za a iske a can suna gidan amarya suna jira yanzu da suka ka amarya kusan a hannun su za ta mutaka to ita ma aisha da aka kawo ta fa'iza niswatun sai ga wasu matattaki mil ansari daga cikin matan mutanen garin madina filbaiti a cikin ɗakin a ya ƙulna suna faɗa suna ƙarawa alal khairi wal baraka akan alheri da albarka Allah sanya alheri Allah sanya albarka Allah sanya alheri Allah sanya albarka wa ala khairi ta'irin kuma Allah ya sanya alheri Allah ya sanya mafi girman rabo mana ma'anan khairi ta'irin Allah ya sanya girman rabu ko ba ka ba kuma wannan kalmomi anan ma'ana haɗin su Allah ya sanya rabu tsakaninsu me ake ne zama ya albarka a samu yara da sauransu awwa wa ala khairi da'irin kuma Allah ya sanya mafificin rabu tsakaninsu shine ma'anar shi kenan wannan bangaren da ya shahi raku da ko amarya kuwa ka je ku kuma ku bada da wuri saboda ana samun matsala sai a ji wasu fusata ana kai ana ta zage-zage kyar wasu su ce su komu duk abin da yake da alaƙa da mutane da yawa sai a hankali dole sai an yi haƙuri minhum kaza wa minhum kaza wa minhum kaza akwai albabu a ciki akwai ukalawu a ciki akwai masu tsakatsaki akwai sufaha'u akwai balidai a kowa akwai da haka sai an dan daddana zuciya alhadisun rabi ashar hadisi na goma sha hudu an ibni abbasin radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحد لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى لو أن أحدكم إن دا دينكو إذا أراد إذن ينهواتي أن يأتي أهله يزو إيالنشي تحنير ديشا يكونتيا نأوري يأتي ما ليتي قسمي yujami'u kana idan mutum yaso alaka aure tsakanin shi da matar shi ahlahu yani zawjatuhu fa qala manzo Allah yake cewa sai ka ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana Allahumma ya Allah jannibna ash-shaytan ka nisantar da da mu daga shaytan kuma sannan wa jannib ash-shaytana Allah ka nisantar da shaytan ma razaqtana abinda zaka kadarta mana na arziki a cikin wannan kwanciya fa innahu saboda shi wanda zai karanta in yake ta in yuqaddar fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun saboda yanda al'amari yake idan Allah ya kadarta a wannan kwanciyar aka samu yaro yani aka samu shigan juna biyu fi dalika lam yadurruhu shaytanun abada wannan yaro shaidan ba zai cutar da shi ba har abada fama na addu'ar kaga ba kowa santa kuma sai kana tattauna da masu aure zaka fahimci ka ba irin suke almajiran ilimi ba ya ayyuhan nasu da yawa zaka samu mutum ya kai shekara nawa da aure amma bai san da addu'a ba da haka yake je ka aiho wani ifritu mil insi shi a wani bai da zalik shi ba mutum ba shi ba ka kasa gane kan shi malam baya jin has to duka irin waɗannan abubuwa suna da mahimmanci kuma suna da tasiri wajen yaro ya zama mai albarka ko kuma ya zama to matsiyacin yaro ta kadari masu hawa katanga da rana eh Allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana in bai iya ba yake koya mushi eh saboda za ka samu wata ta yi karatu shi kuma wanda zai aure ta Allah bai karatu ba tun lokacin ana romansiyat tun lokacin yake karantar da shi a ga abin da ake cewa kuma da yake rawahu al-bukhari yu ala yake cewa imam al-bukhari zo da wannan hadisi na'am a shi ne zai karanta ta da mazalla ta yi lau an na ahadakum iza arada an ya'ti ya ahalahu kenan da shi ake shi namijin eh shi namijin in kuma kika tabbatar da bai iya ba kenan ke kina ayi almuhim dai ambatan Allah ake so ayi a wannan wajen amma dai aikin shi ne shi zai babu laifi ta duka kuma lafazin yanda yake Allahumma jannibna shaytan kaga da kai da ita ne gaba da sannan kuma shi ma wanda in aka kwanta la'alla za a iya samun shi ma kuma shi ma kun sa shi a cikin wajen da bishaitanu ma razaqtara الحديث الخامس عشر wanda zamu tsaya akan shi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da ubangijin da rayuwa ta take hannun shi manzon Allah ne kuma ya rantsi da Allah kaga abun iya da girma ko ba ka ba kamar can da aka da mushrikai suka tambaye tashin kiyama Allah da yake ba su bayani Allah ne kuma ya rantsi da kanshi da girman shi da daukakan shi ko qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltu wa zalika ala Allah yasir kaga abun ya ya girma mu sosai to manzon Allah kuma ya rantsi da Allah yace ina muku rantsuwa da ubangijin da raina yake hannun shi ma min rajulin babu wani namiji yad'u yad'u umra'atahu wanda zai kira matar shi ila firashi zuwa ga shimfidar shi fata ba sai ta iya alaihi a gare shi yani ta ki zuwa zuwa gare shi illa kana allazi fis sama'i sai ya kasance wanda yake sama sahidan alaiha yana fushi a gare ta hatta yarda anha har sai mijinta ya yarda da ita wannan kuma jan kunne ne akan wa akan mata a duk lokacin da mijin mace ya kira ta zuwa ga shahuda dole ta amsa mishi ko da bata da ragaba ko da bata da bukata dole ta amsa mishi saboda iya ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar da matsala na cikin zamantakewan aure harakan da ya shahi sha'awar mace da namiji saboda akwai bambanci tsakaninsu ba la'allar duk lokacin da kake da ragaba bane ba ita kuma mata take da ragaba to amma tunda an hore ta an ja kunnenta cewa in dai ya nuna cewa iya da ragaba to dole ita kuma ta yi ne dole ta amsa kenan wannan zai bayu zuwa ga duk macen da za ta saurari wannan hadisi kenan in dai mijinta ya bukace ta kenan dole ne ta amsa mishi ko da ita ba ta da ragaba saboda rishin amsa mishi zai aihar mata da matsala mai girma illa kana allazi fi sama sai kasance wanda yake sama waye yake sama Allah wannan hadisi yana mana nuni akan cewa Allahu fi ayi makan Allahu fi samai illa kana allazi fi samai sakhitan alaiha hatta yarda anha har sai mijinta ya yarda ita idan kika akai kwanan dare farakin nan yana cikin hushi dake to Allah ma yana hushi dake to ana me zaki duba a matsayin ki ta mai imani hushin da Allah zai yi da ke sai ki nisanci wannan wani lokaci an wakilta ni sulhun wasu wasu ma'aurata ne wa lokaci yana anya na wuce shekara da wani aka zo aka zauna na ce wata toke fara bayani take bayani ina dawwanawa ina rubutawa tana faɗi hira na cika safa da rabi matsalolin da matsalolin shi a kanta kin ƙare ta ƙare na ce kaiwa abubuwan da ta faɗi a kanka hakanan ne ya ce duka hakanan ne dukkan haka nan ne bai musu ko ɗaya ba sai ce matsalar shi da ita ɗaya ne a ɓangaren da ya shahi kwanciyar aure ya ce tana gidan shi yake azumin ya karye sha'awa kuma ga ta mata shi ce amma kwata-kwata kawai ba ta yarda sai lokacin da take so ta ga dama shi kuma ya ga to don me zai wahaltar da kanshi akan al'amarinta da haka abinci ya bata ya bata dubba matsalar shi bane ba ruwan shi da ita harkokin shi kawai to wani abin kuma duk shi ya aiho da me ya aiho da waɗannan matsalolin shi yasa duk abin da shari'a ta faɗi wanda ya faɗi shari'an nan shine ubangijin da ya halicce mu ya san ya yi mu sanin mu su wane ne da haka yanda aka aka tsaga mana mu rayu haka na sai mu zauna lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am